بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن قبل لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واقصوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكفروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا
الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأذكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الصادع والدياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na juma'a daren asabar goma da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da bakwai wanda ya dace da ishirin da bakwai da watan biyu watan fabrairu miladiya dubu biyu da ishirin da shida idan tarihi ya inganta na haihuwar annabi isa ɗanna da maryam ci gaba da tafsirin watan ramadana da muke gabatarwa a wannan masallacin na darul hadith da yake wannan unguwa ta timitau a babban birnin jihar tawa a wannan ƙasa ta mu ta Nijar wanda wannan shi ne darasi na goma a jerin darussan tafsirin Ramadanan wannan shekara shi yake zamantuwa darasi na goma kana a cikin suratu Muhammad wanda a jiya mun kwana a aya ta 28 fadin Allah subhanahu wa ta'ala ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم إن الله سبحانه وتعالى يقدر يذا مفسر آية مدابير إن شاء الله ذا متاش آية تأشيرين ترسي الله يجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa, Am hasiban ladina fi qulubihim maradun, Allah yukhrij Allahu adghanahum Allah subhanahu wa ta'ala ce, Am hasiban ladina, ka kadara ka ce, Ai, bal hasiban ladin, sadide, wa'yanda ke da kwai rashin lafiya na munafunci da shakka a game da addinin Allah suna tsammani. allai yukhrij Allahu adghanahum cewa Allah subhanahu wataala ba zai iya fitar da abin da ke cikin zukatansu na keta da hasada da gilli akan musulmi da musulunci wannan ayar am hasibal ladina Allah subhanahu wataala yana ittila'i yana nuna mana inji malamai halin da munafikai suka tsinci kansu cewa akwai ba wani abu a zukatansu wanda alladina fi qulubihim marad to malaman tafsiri sun tattauna su waye abun da firin jaya gun malamai shine cewa munafikai ne wanda za su musulunta za su nuna musulunci da baki amma kuma a zuciya sabani haka kafirai ne kuma suna tare da ɗan uwansu munafukai kafiran da basu musulunta ba cikin yahudawa sai kasance su ɗin gida biyu ne nan tare da musulmi suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam can kuma idan su koma suna tare da munafukai su ne nan kuma su ne can Allah ya tsare mu da su to sai Allah yake ba mu labari yace wai shin suna tsammani suna zato kalmar hasiba ana nihin zato shin suna zato suna tsammani akan tunaninsu abin da firin jaya akan tunaninsu su wani ke da kwai rashin lafiya a zukatansu wani rashin lafiya ne shi ne rashin lafiya munafici wanda duk cikin rashin lafiyar zuciya ba rashin lafiya mafi hadari bayan rashin lafiya ta sada kamar rashin lafiya ta munafici idan ka tsame rashin lafiya na hasada a duniya to babu wani rashin lafiya da ya kai rashin lafiya na munafici zama hadari a rayuwa shi ya sanya ita hasada musiba ce a rayuwa munafurci ma musiba ce a rayuwa yana da wuya mutum munafiki ya kai labari yana da wuya mutum mahasadi ya kai labari shi yasa babban abin da musulunci ya zo da shi farko shine abin da annabi ya fara garin madina da ya zo shine hada kan mutane saboda ya tarar da su a rorwace akwai kabilu da dama a larabawa kabila manya-manyan kabilu guda biyu kabilar aus da kuma kabilar hazrash ya tar da yahudawa kabila guda uku manya-manya akwai banu ƙoraiza akwai banu ƙainuka akwai banu nazir wayannan muna yahudawa ne da annabi ya tarar wayancan kuma larabawa ne to abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yi shine hada kan al'umma dan azamin to tsintiya madodin ki daya saboda tafiya ba za ta yi ba in akwai munafikai ba za a kai labari ba sai kun kulla su walwale kuna kulla suna walwalewa saboda da su ake zaunawa a tsara ai mitin sai ya fara hada kan al'umma shi sala ce fa'allafa bai na ƙulubikum fa'asbahatun bi ni'matihi ikhwana sai Allah ya hada zukatanku shi sa duk tafiyar da za a yi ta duniya idan zukata ba su haɗu ba aikin banza ne ni da za a taru a ce a yi a zo a yi haɗin kai in dai ba haɗin zuciya ba ne za a yi to shirme ne za a zo a tattauna kai zuciya idan ta haɗu kai yarda da abun da nake akai na yarda ya zama to ra'ayinmu iri ɗaya to da ikon Allah tafiya za ta yi haske wannan ne ya sanya kaga duk duniya ba tsari ba tafiya mai tsari kamar tafiyar annabi Muhammad saboda sahabban annabi da gaske suke sun yarda da manzon Allah ba sa munafikansa su wayannan masu imanin da gaske sun yarda sun abunta shi ya sanya munafika suka bai manzon Allah wahala a garin Madina to Allah ya ce rishin wannan ke da kai rishin lafiya da munafurci a zuciyarsu suna tsammanin Allah yukhrijallahu adghanahu Allah ba zai fitar da tsayashi da hasada da keta da take cikin zuciyarsu ba Allah ya nuna wa mutane cewa ga abin da ke faruwa tattare da su wannan kuma Allah subhanahu wataala ya iya shi yasa suka ce ba shakka mutum zai iya koyi abin da ke a rayuwarsa za ta iya koyewa amma shi gilli da minatunci da hasada baya koyuwa gilli da keta da hasada baya koyuwa duk yadda mutum zai munafiki zai boye maka cewa yana ketar ka yana hasada ka to akon akwana a tashi wata rana in har kai na Allah ne wallahi sai Allah ya nuna maka shi a fili shi idan za ka yi tafiyar Allah tsakaninka da Allah wa al'umma in akwai wanda ke munafuntaka a rayuwa to munafuncin baya tabbatuwa a kwana a tashi sai Allah ya tabbatar maka wada munafiki ne shi abun zai faru kiri da musu gano cewa tabbas akwai matsala to kuma ya rage ka gare ka in kana da hankali sai ka sanya za ka mu'amalance sa shi mutum mai hankali idan ya gano munafikin sa arama ba rabuwa suke yi ba e ba a rabuwa saboda wani abin din kira tare da mutum sharrin sa yafi takaito akan kun rabu da shi kuna taron yanzu misalin su wayannan munafikan da manzon Allah ya kore su a gindin sa to wani abu ba zai samu labarin ba duk da cewa Allah ya yana wadatacce ne akan ya basa amma an karantar da mu ne cewa mu haƙura zama da munafikai tun darasin rayuwa saboda gware sharrin gware suna tare da ke da kuma ka kanisancin da su baka san me zai iya faruwa ba jama'a mun fahimci karatun ko to suka ce mal suka ce shi mutum yana iya boye duk wani abu mutum zai boye asara a zuciyarsa zai iya boye riba a zuciyarsa zai iya boye nasara da ya samu a rayuwarsa amma in akwai birbishin munafurci a zuciya bai boyuwa dole wata ran sai an waye gari ketar da hasadar kiri da buzu za ta fito zaka ga kawai mutum abin da za ka fashi labarin sai ka ci kawai bai ji daɗi ba to kaga Allah ya bayyana maka da wannan abin Allah ya tsare mu shi yasa munafikai ba su iya koyi abin da ke cikin zukatansu fa'ida ta biyu jama'a qur'ani ya cika ba mu labarin munafikai da sifofin su miye hikimar haka a sai ce babban hikimar da yasa Allah yake ta ba mu labarin munafikai da sifofin su saboda mu yi taka tsantsar da su eh mutun ya ya san irin zaman da ya kamata yayi da munafiki saboda Allah subhanahu wataala baya son ya kana wahala to duk abin da zai zo kuma ya hana ka tunanin wane ya ka kasa barci to a matsayin ka na musulmi bai kamata ba kar ka yarda a ce ga wani musulmi ga wani mutum a duniya tunanin sa ya hana ka kwana mala kar ka yarda da wannan abu eh ka zama to sabil qalb kawai duk me yayi yayi in da ka wanke zuciyarka in Allah ya yarda wallahi za ka yi labari kullum mu ne a sama in mun saka ke zukatanmu insha Allah to da haka Allah ya ba mu sifa yana karantar da mu ne sifofin munafikai da halaye da dabi'un su na rayuwa saboda mu zamanto muna taka tsantsar wajen mu'amala ba ce kai yake mu'amala ku baki daya a'a gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya san Abdullahi dan Ubay dan Salul munafiki ne duk Madina ba wanda bai sani ba kowa ya sani Abdullahi rasuwa fa Allah ya masa sai ga ɗansa ya nemi alfarma wajen annabin Allah ya masa Allah kuma manzon Allah ya zo ya bada riga sa aka masa dika fadi to kaga ashe da ana nisanta su da manzon Allah ya nisanta amma sai aka nuna musamman shugabanni musamman shugabanni eh idan Allah ya baka shugabanci a cikin al'umma kowane iri ne to bayyuwa ka rayuwa ka da mahasada yana da wuya ka zauna haka nan kawai salin alin ka mike ci ne kai shugabanci lafiya rufe a wani wuya duk lokacin da Allah ya dauka ya dora ka akan al'umma to fa dubu sai sun yabe kuma dubu sai sun kushe ka to karka damu da kushewar mai kushewa inda kana kan gaskiya kuma kada yaban mai yabo ya dinga ziga ka kai dai abin da kake da bukata roki Allah ya tabbatar da kai akan daidai saboda ruduwar masu zugawa yana sa mutun ya girman kai to shi kuma girman kai musiba ce jama'a mun bace karatun abana uku inji malamai daga cikin darasin wannan ayar shine cewa duk mai rashin lafiya ta zuciya idan ya ɓoye abin da ke ransa to ba shakka Allah subhanahu wa ta'ala yana fitar da shi wala Allah kai ka gane in ka da hankali kuma daman ai al'amarin munafukai ba kowa bane ke saurin dagowa ya fahimta ya gane za wallahi sai kana da hankali miya hikimar Allah ya maka hankalin ai dan ka dinga bambanta al'amurra ne idan dan ka dinga bambanta al'amurra na rayuwa to duk lokacin da mutum da yake da rashin lafiya ko ta keta yana maka keta to wata rana wallahi alazim in ana tafiya sai ka gano kasuwanci da kuke da shi amma yana ketar ka wallahi a kwana a tashi in dai kana da hankali sai ka gano mu'amala ce ta rayuwa ta shugabanci kuna tare da shi kana shugabantar sa in har yana munafurta ka wallahi za ka gano in kana da hankali Allah subhanahu wataala ya rufa mana asiri wannan wannan ba shakka in ji malamai cewa rayuwa da munafiki in har Allah ya maka ni'ima to sai ka same ta domin kaida ce ta Allah cewa duk ma'abuci ni'ima za a yi masa hasada za a faɗa za a abinda baka yi ma za a faɗa to kada wannan ya tada maka da hankali eh kada wannan ya tada maka da hankali dan ba kai bane farko bal sana ka zamanto na karshe annabawan Allah haka ta faru da su da dama yanzu kan yi misalin annabin Allah annabi Yusuf kurkuku ya jefa shekara bakwai saboda sharri da aka yi masa kaga in so ne Allah ya fi son sa akan ka in kauna ce Allah ya fi kaunar sa akai wahayi Allah yake masa kai wa Allah yake turo maka amma kuma ya shiga wannan jarabawar to haka rayuwa take mutum baya rabuwa da da kuma mafi hadarin munafiki mafi hadarin wahala ta rayuwa na masu kulle kullen wanda suke gefe gare ka mafi hadari cikin masu masu nuna keta da hasada shine wanda kake a wanda kake wanda yake kusa gare ka daman kana ta rayuwa wanda yake kusanci da kai inda baka tsammanin abun ya dinga fitowa to tare yake tasowa malam shi yasa Allah ya karantar da mu mu dinga ya saukar da wa'annan surayen ikhlas da falaki da nasi ko su'al kursi ai ba wai kawai dan a ta karantawa bane ana haddacewa kadan a'a akwai mu amma akwai magance ruwayancin Allah ta wayancin mutanen banzan eh mi ai matsala ce rashin yarda da alqada wal qadar ke sa mutun ya shiga cikin halin ƙeta da hasara da munafici Allah ya tsare mu sai Allah ya ce aya ta gaba walau na sha'u walau na sha'u la arainakahum fala'araftahum bisimahum wa la ta'rifannahum fi lahnil qawl wallahu ya'lamu a'malakum Allah ya ce walau na sha'u la arainakahum da musu Allah mun ga dama kaga ashe al'irada gaba ɗaya ta Allah subhanahu wa ta'ala ce ni da kai gaba ɗaya muna karkashin tahatal mashi'a ne abinda Allah ya ga dama shi muke zartarwa da cewa al-insanu mukhayyar dan annabi adam Allah ya bashi zabi amma kuma abinda za ta faru da ke na rayuwa to kana karkashin tahatal mashi'a ne sai Allah ya ga dama abin yake zartuwa duk yadda ka so abin ya faru wallahi in ba Allah ya ce koke ba wannan abin baya faruwa yanzu mutum nawa ne araba yake son ya je aikin hajji wani fa sai da yabe kuɗi ba kuma Allah bai yarda ba da shi ba za ka tafi wanda kuma bai taba tunanin zai tafi ba kawai da rana tsaka sai kuma ce da shi za a tafi haka Allah ya haka Allah ya kaddara wani ga nan yana rayuwa yana ganin kawai zai shekaru da dama kuma sai Allah ya kaddara kwanaki suka ne tune sai ya mutu abinda bai kai ka sai ya zama to shi ajalin sa sai mutun ya shekara 30 40 da rashin lafiya kuma ya zama to ya kai labari sai ya a duniya to da ban wa mata sha'una ne illa an ya sha Allah diya da kaso abu in ba Allah ya aminta da shi ba wannan abin baya faruwa jama mu fahimta to Allah ce walau na sha'u musu Allah da mun ga dama Allah ce da musu Allah mun ga dama la arainakahum wallahi da mun nuna maka su da Allah ya ce da Allah ya ce da mun ga dama to da mun nuna maka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan munafikan da mun nuna maka su kowanne munafiki ka gansa ka gane sa wani abu sai Allah subhanahu wata'ala eh wani abu sai Allah malam Allah ce da mun ga dama kuma in ya gada in yi ba wanda zai ba wanda zai tunkare sa yace da mun ga dama la araina ka hum musu Allah da da mun nuna maka su mun nuna maka sifofin su sunayen su da su wani da wani da wani saboda ba abin da yake gargar Allah subhanahu wataala la ya'jizuhu shay'un fis samawati wala fil ard ba wani abu da yake gagarar Allah in Allah ya so al'amari إن أراد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون Allah in ya so abin ya zartu a duniya kawai cewa yake abin ya faru sai abin ya faru to da Allah ya ga dama to da ya nuna wa manzon Allah munafikansa a fili a yi masa qa'ima list ko kuma kawai kowa a rubuta sunansa Allah ya ga dama kawai fitar maka da suna akai cewa munafiki ne sai Allah ke cewa fala araftahum bisimahum da ka gane su da sifofinsu Allah ce za ka gane su za ka fahimci munafukan bisimahun da alamunsu ashe akwai alamun da ake gane munafukai jama'a akwai alamun munafukai da ake ganewa daga cikin sifa ta munafukai da alamunsu akwai ƙarya galiban munafukai makayyata ne haka Allah ya bada labari ce idza ja'aka almunafiquna ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah Allahu ya'lamu Allahu ya'lamu innaka la rasuluh Allahu yashhadu innal munafiqina lakadibun
Allah ya ce idza ja'aka almunafiquna idan munafiki suka zo maka ya kai annabin Allah qalu sai su dinga cewa nashhadu innaka la rasulullah mu mun shaida a zuci cewa kai annabin Allah ne wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu tunda Allah ya san kai manzon sa ne sai Allah ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun wallahi Allah ya san ƙarya suke fada sifa ce ta munafikai yawaita ƙarya shi yasa annabi Muhammad yace arba'un min arba'un man kunna fi kana munafiqan khalisa dabi'u guda hudu duk wanda ya tsinci kansa a cikin sa ya tabbata tantagariyan munafiki Allah ya tsare mu yace idza hadatha kazaba ko idza haddatha kazaba in yana bada labari zai magana to zai yi ƙarya ƙarya sifa ce ta munafikai daga cikin sifar munafiki kuma akwai rantsuwa za ka same su da yawaitar rantsuwa التي اتخذوا أيمانهم جنة اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله اتخذوا أيمانهم جنة التي سرق رنسوس أمتين قرقوة سنة رنسواني دا الله دمكو يردا كاسم متم إيماني إذن كتمس والله توشي أرقا كاردش mutum na gaske mutumin kirki kana rantse masa shi yasa ko shago kaje in aka ce maka wallahi in ma kaza ya kawo sai ga yarda to karance da Allah kan ƙarya sifa ce ta munafici Allah ya tsare mu Allah ce ittakhadhu aymanahum surgi dabi'a rantsuwar suke yi cewa wallahi tallahi da sauran rantsuwa da ake yi junnatan a matsayin garkuwa dan ta kare su kada gano su munafikai ne kana kuma a cikin sifar munafukai ba sa cika alkawaci ɗabi'a ce da sifa ta munafukai duk munafuki to yana dauyar daga cika alkawali za a yi alkawali goma da shi da ke ya cika guda biyu ko guda ɗaya ke ke ya cika guda ɗaya duk kuka yi alkawali to baya cikawa kuma sifa ce ta munafukai in ka ba su amana zai kai zai saki amana zai saki wannan amana zai ha'ince ka mutane sun dake cewa wai ba da amana kawai kuɗi ne ko kaya ka aje maka magana ma mutum ya zo ya sirri da kai sirri da kai ka fita ka bada labarin sa cin amana ne munafiki ne shi Allah subhanahu wataala ya tsare mu to da kuma ina cikin sifa ta munafikai har yau in ji malamai zaka same su mutane ne da keta da hasara cikin zukatun su shi yasa annabi Muhammad yace musulmi dan uwan musulmi ne musulmi dan uwan musulmi ne duk inda musulmi yake da musulmin da yake Nijar da wanda yake turai gaba daya annabi ce ɗan uwan juna ne sai ce la yadhlimu kaka kuskure ka zalunci musulmi in dai musulmi ne kada ka kuskure ka zalunce sa sannan kuma kada ka kuskure ka tsoratar da shi kada ka kuskure ka masa hasara kada ka juya masa baya so ake ku kunu ibadallahi ikhwana ku zamanto ɗan bayin Allah ɗan uwan juna ku zamanto bayin Allah ɗan uwan juna to shi munafiki ba zai taba yarda ba watan ya zauna a zuciyarsa babu wani abu da ke ta duk abin da zai samu na mutane to shi baya jin daɗi idan ka samu arzikin ka ya karu ka gina wata sai wata mota ko wata abu da sai ta jin bai daɗi wallahi in ya zo barciya na rantsa muku da Allah bai fada to ya akai wane ya sai mota nan ne akai kaza ya akai akai kaza sai wannan abun kaga shi yasa duk wanda ake ma munafici ake masa hasara ko Allah ke masa fada kana cin kana kwana katan banza yana kwana tunaninka a lokacin da mutane suke tunanin ya kamata a abu kaza a habakar da shi a samu kana tunanin ya za ka ka habakar da kaza ka samu kaza ka samu kaza shi tunaninsa kai kai ne matsalar duniyar kana ƙara ci gaba yana ƙara shiga cikin damuwa to Allah subhanahu wataala ya tsare mu Allah ce fa ta'rifannahum bisimahum wallahi zaka gane su nan da gaba da alamomi su tambaruwan su na wannan munafurci daga cikin kuma alama ta munafukai akwai akwai akwai in suna rikici ba sa bari kamar akwai riko gare su duk lokacin da husuma ta hada su da mutane to a ta hada su da Allah dan Allah kai hakuri mutum ya kasa hakura a taba mutum hakuri ya kasa hakura akan kuma abun da bai kai ka ba fa haƙƙin sa bane da haƙƙin kai da sai a ce a to wannan kana da dama ka yahi ko kaka yahi amma akan abun da rikicin da bai kai ka ba sai a taba mutum hakuri ya kasa hakura Allah ya tsare mu Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda sahabi Annabi Muhammad yake cewa daga lokacin da Allah suka da wannan aya fala ta'rifannahum bisimahum daga wannan ranar yace wani munafiki bai taba kuya game da manzon Allah ba duk munafiki a majalisa da Allah ya gura manzon Allah shi fala ta'rifannahum fala araftahum bisimahum afal fala araftahum bisimahum zaka gane su da sifofin su yace tun daga wannan aya ta sabka fala araftahum bisimahum ba wani mutum munafiki da ya tsara koyewa ya ce kai mun je fa yaƙi ya ce mun je yaƙi cikin tawagarmu da muka je yaƙi wani cikin wasu yaƙuɓin akwai munafiki guda bakwai akwai wasu mutane munafikai ne guda bakwai ya ce kuma mutane na shakku game da imaninsu mutane kasa akwai bayan allah da fa allah yana nuna musu sai da kawai su tafiya haka da ya ce to muna tafi yaƙi kuma cikin tawagarmu ta masu imani akwai mutane munafikai guda bakwai wanda ana shakku akan imaninsu ya ce haka muke da wata rana mun waye gari da safe ko da aka tashi daga barci duka wa'annan mutanen guda bakwai Allah ya sa an rubuta a fuskokin su munafukai ne mala'ika Allah ya turo aka yi zane a fuskar su cewa munafiki ne munafiki ne su duka bakwai sai da Allah na mutane cewa munafukai ne ga suna a fili an gane su haka Allah ya manzon Allah maganin wa'annan wa'annan munafikan Allah ya tsare mu Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu sai Allah ce wala ta'rifannahum fi lahnil qawl daga cikin sifofi sunan gaba zaka gano su munafikai watan a cikin uslubi maganar su al-imam jamal yake cewa allahnu fil qawl zai dauki ma'ana guda biyu jima da mai na fara da al-kinayatu bil kalam hatta la yafhamuhu ghayru ghayru mukhatab ghayru al-mukhatab shine mutun yazo da ya silka magana ga lafazin ga yadda ake aka san abu to sai ka canza shi ka aro wani kalma kai amfani da wani lafazi wanda ba shi ba ake kiran wannan abin da shi wanda in ba wanda kake ma magana bai gane bai gane wannan zancen kusa akwai akwai akwai cikin duk duk fada tana da kod ko eh duk fada musamman ta matasa tana da tana da kod ne wanda in dai kai ba dan ciki bane to duk yadda za a yi irin baka ganewa in ana so a wadda ka sai a dauko wa'annan ka istilahat kin sai a dinga amfani da su in an kasuwa ne ka ji ana gidan cawa kana gidan ta doki da jaki ki ashe kudi ake zance in kuma ustazai da ka ji ana azkara ashe mata ake hira to wannan shine shine lahnul qawli inda al-imam jamal yace wannan ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa sahabbansa idan kuka ga banu quraiza idan kuka ga banu quraiza to ku yi min sigina ku yi min alama fadi wani ku yi ayi wata kalma ayi sai ba su kwad kuna fadar wannan abin zan gane amma kowa zai ganewa ba ta cikin lahnul qawl ko suka ce a'a shine sarful kalam min an-nutq as-salim ila an-nutq al-khata shine mutun ya juye magana daga abin da yake na daidai zuwa ga abin da yake ba daidai ba al-muhim inji ba suka ce wala ta'rifannahum fi lahnil qawl suka ce ana nihin wajen zancen su to za su ɗauki asalibikin da suna karkace suna sakin layi kana ji za ka fahimci abin da ake nihi cewa an yi kwana ba gaskiya wace cikin al'amari sannan kuma za su dinga maganganu tsakaninsu da ‘yan wasu munafukai agunka yabo suke yi amma kuma fallasa ce da kuma watan abin nan da munafuci a tattar da su za a faɗi magana ta girmamawa kamar da Allah ya ba mu labari a can soto bakar cewa suna cewa huwa uzunu ko toba ce suna faɗin wannan maganganin da kuma a tauba ma irin wannan maganar ya zo a fauna abin da a bakara Allah ya bai wannan maganar da akwai kalmar da in aka faɗe ta to tana da bakin harshen damu to su suna faɗa ne ba don wancan magana ba da aka sani sai dai don wata manufar ta biyun aibantawa da kuma da zagi ne ka san munafikin ka kana yana tare da kyama kuma zai iya zagan ka eh munafiki ne kakana kuna tare kuma zai iya amfani da wannan damar ya tura maka ashar Allah ya tsare mu da sharrin munafikai to sai Allah yake cewa wala ta'rif wala ta'rifannahum fi lahn alqawl zaka gane su munafikai a cikin watan uslubin magana su ta da suke canza al'amurra sai ce wallahu ya alamu a amalakun ba shakka Allah subhanahu wata'ala ya san duk abin da suke ɓoyewa shi Allah subhanahu wata'ala ya san aikin kowa ba wani abu da yake ɓoyewa ga Allah subhanahu wata'ala wallahi babu shi kada ka taɓa yaudar ka ga cewa za ka yi abin da Allah bai sani ba babu shi ba za ka taɓa rafta shi ba face Allah subhanahu wata'ala ya san inda ka kwana ya san da ka tashi duk abin da kake kullawa na rayuwa wa wani ne kake ma Allah ya san da wannan abun in tuhkuma bi sudurikum aw tukhfu ya'lamuhu Allah Allah ya san wannan al'amari ko ka boye ko kai abi abili ko kai cikin mutane Allah ya san duk abin da kake aiwatarwa kai da kake nan sada baka san abin da ke faruwa ba amma tintin shi Allah sanan ne akan wannan abun shi Allah ce wallahu ya'lamu a'malakum da ku da su gaba daya ku masu imani da su munafikan duk Allah ya san abin da kuke aiwatarwa Allah subhanahu wataala ya san abin da kuke aiwatarwa babu abin da yake boyuwa gare sa a wannan ayar ba suka ce wai shin Allah subhanahu wataala ya nuna wa manzon Allah munafikan da gaske da Allah ce wala ta'rifannahum fi lahd alqawl to manzon Allah ya gano munafikan suka ce ba shakka Allah subhanahu wataala ya nuna wa manzon Allah munafikai a garin Madina munafukan madina sai da Allah ya turo manzon Allah liskinsu daga sama Allah ya turo mala'ika jibril ya kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka'ima duk munafiki sai da sanya sunansa a ciki shi kuma manzon Allah sai ya kirayo Khuzaifa nan Yaman Khuzaifa ibn al-Yaman kusa shi ne sahibu sirri Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana sirri da Khuzaifa manzan Allah yana sirri da Huzaifa shi ne ma'abuci sirrin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kasan annabin Allah cikin al'umma kowane da irin ya ajiye da ya masa kowane da matsayinsa a cikin al'umma to annabin Allah sai ya kira yi Huzaifa sai ce masa kaji abin da Allah ya fada a shi wani da muke gani ana zawara sallah da shi a shi munafiki ne wani shi ma suna cikin 'yan iska wani kaza wani kaza duk aka gano mai suna gaba daya umar ɗan khattab Allah ya ƙara masa yarda ya ce da ya ji labarin annabi ya faɗa wa huzaifa munafukai ko sai ya lallabo shi ba da musu ba suwaye munafukai shi ba ba ruwa shi da san suwaye munafukan tambaya yake don girman Allah huzaifa cikin munafukan babu ne a ciki shi abin damuwarsa kansa e damuwarsa kansa ya ce tsakaninka da Allah huzaifa don Allah don girman Allah ka faɗa min wai cikin mutane da manzo Allah ya lisa ba munafukai akwai ni ko ba wani ya ce wallahi umar babu ka ciki in yi gabar shi ce zai faɗin Allah wai wannan listin babu ne suke ce wallahi babu ka ciki so da gudun kad ya lalace to amma ba yanzu da muni ba suka kika ji labarin suwaye eh suwaye sanin suwaye bai da amfani gare ka babban abin da yake amfani kai ka kare kanka kai iya kokari alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idha hatadaytum yi kokari kai ka zama mutunan kirki kawai eh ka zama mutunan kirki ka kyauta mutane mutane zato to shi ne Allah yake cewa mimman haulakum min al-a'rabi munafiqun wa min ahli al-madina daga cikin mutane suke gefen Madina ɗan ƙauyukan da ke da Allah ya ce akwai akwai munafikai eh akwai munafikai suna makir abin nan makirci wa manzon Allah sallallahu ana hada baki da su ana ana zaluntar annabi daga cikin akwai banu quraiza eh banu banu nadir su ba ai kansu ne Allah suka suratul hashar saboda sun saba alƙawarin da ke tsakaninsu da manzon Allah banu nadir kuma ana fitowa da ghazwatul ahzab aka tinkari banu quraiza ta aka yake su su banu nadir saboda munafirci su da ya kai munafirci yahudawan to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sanya yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minina su da kansu suke kare gidajensu suka fitar da cikin garin daga unguwar kuma suna suna kaskantattu ko musulmi suka gadi abin suka suka bari na na dukiya to Allah ce wa min ahli al-madinati har yau daga cikin mutanen Madina ma Allah ce akwai munafikai akwai munafikai duka wannan inji malamai Allah yana manzan Allah hannunka mai sanda ne akan cewa ya kiyaye zamansa in zai zama zai mu'amalci mutane to ba komai bane na rayuwa zaka dinga fito kana faɗa mutane shi yasa wallahi mutane ku iya sirri e kowa ya zamanto mai sirri wa kansa ka iya sirri a rayuwarka ba kowane al'amari bane zaka fitowa kana faɗa mutane wani abin fa in ka kuskura ka faɗa to wallahi sunan ka sori shi da lokacin za a je ana kulla kai baka sani ba ya cikin hikima ta rayuwa da kuma ci gaban rayuwa ba din nima ba ta ake saurin bayyana ta yanzu a duniya musamman da yake duniyar mutane ba su da aminci a yanzu dai ba kowace nima ba ce Allah zai maka fito ka fada mutane shi Allah subhanahu wataala ya sanya mu wani lafiya al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga hanyar Ibrahim yake cewa alqama daga cikin sahabban annabi Muhammad ya je garin ƙasar Sham sai ya zo masallaci kasar su magabata kullum alaƙa su masallacin ne ne ko saboda a can ake samun damar abota wa Allah subhanahu wataala mu kuma zai ka zo gari sai dai ka je otar ka kwana to da ya zo masallacin sai ya raka a guda biyu sai roƙi Allah ya ce ya Allah ka arzikta ni da aboki nagartacce yana cikin haka sai abu darda cikin sahabban annabi muhammad shi ma sai ya zo sai yake cewa daga yana kake ya ce ai daga kufa yake sai ce a cikin ku yake da kwai wanda ya san sirri na duniya ba wanda ya san sai shi wani sirri ne ƙa'ima ta munafukai ya cewa Allah ya Allah Allah ya sada manzan Allah sunayen munafukai shi kuma ya annabi Allah ya nuna wa Huzaifa dalil Yaman an karanta da shi wa'annan sunaye almuhim ne jama'a wa'annan munafikan suke cikin garin Madina wallahi Allah ya nuna wa manzon Allah su kuma abinda Allah ya ce manzon Allah shine yayi takaranta da su domin Allah yana cewa a cikin suratul munafiqun ay wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsabuhum idan kaga su jikin zai dirge ka zaka sifa ta musulmai ga sunan wa iya ƙulu ta sma'ali ƙaunihim in kuma za su yi magana haɓa bakin nan kamar na tsohon karuwa daɗi ga yasa sun iya zance wa in ya ƙulu ta sma'ali ƙaunin ka annahun hushubun musannada ka ce da itace ne da aka kafa sai Allah ce ya hasabu na kulla sai hati alaihim suna jin tsoron duk wani abu da Allah zai sabkar na alƙur'ani to za a sabkar ne a kansu a faɗa wa manzon Allah sunayensu kuma abin suke tsoro sai da ya faru abin suke gudu sai da ya faru sai Allah ke cewa eh humul adu to in kana neman makiyanka a rayuwa wa'annan su ne su ne dan tagariyar makiya sai Allah ce fahzaruhum daga kai taka tsantsar da su ba kowace magana bace ake yi tare da su ba kowane sirri bane ake yi tare da su ba kowane yaki bane ake hita da su ai mun fada a yakin a yakin Uhud abin da ya faru shawara ce suka ce ba a neme su shawara ba annabi ya fito da mutum dubu mutum dubu kafirai mutum dubu uku ga kafirai mutum nawa mutum dubu uku ga sahabbai mutum dubu daya an ɗauko hanya an tafi ana tahiya za a gudu sai abdullahi dan ubayi dan salul ya jaye mutum ɗari uku cikin mutum dubu suka dawo mutum ɗari bakwai da wani 'yan kai kaga sharrin munafikai suka dawo kuma da aka dawo daga daga yaƙi kuma suka ce da aka ce musulmai nasara suka ce ai da mun faɗa ai sai da muka ce kada aka yi yaƙin nan sai da muka ai da ya tsaya cikin mu da an sha na mutu har ba ta faru ba to Allah ya tsare mu da sharrin munafikai sai Allah ya ce aya ta gaba ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم Allah ya ce wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum Allah ce wala nabluwannakum wallahi sai mun jarrabe ku sai mun jarrabe ku dama sunna ce ta Allah Allah ya jarrabe mutane to Allah ce sai mun jarrabe ku ta hanyar umarni bitakalif ash-shar'iyya mu dora muku al'amura na shari'a kaga wannan sallar guda biyar da Allah ya ce a yi bisa jarabawa ne jama'a kana barci kwana ya yi daɗi ka yanke ka hito masallaci kana kasuwa kiliyan sun tattare ka ana ta amsar kuɗi kuma a kira sallah a ce ka liƙe ka je ka yi sallah ka tara kuɗinka babu wanda ya taimaka maka kuma shekara ta zaka Allah ya ce ka fitar da wani kaso ka bai wasu wani da su wani kayansu ne ba naka ba ne kaga duka jarrabawa ce a ce ka hita daga gidanka ka je masallaci kake sallah masallaci je masallaci bari duk abin da kake yanke duk wata haraka ta rayuwa bari kasar ka bari garinka je kasar maka je kai aikin hajji duka wannan jarabawa ce duka wannan jarabawa ne a fita a je a yaki jarabawa ce a yi azumin ramadana a ce ka bar cin abinci ka bar shan abun sha ga birgo cike da kaya ga aljuka cike da kuɗi ga kaji sun sha tanka kana kallon su kuma a ce kakkaci sai mai ce yayi duk wannan ma jarabawa ce duka wannan jarabawa ce ga ga ƴan mata a ce a'a kakka wuce na hudu kakka wuce na hudu kuma ka ji tsoron Allah ban da aure saki ba jarabawa bace duka wannan jarabawa ce to Allah ce wala nabluwannakum wallahi sai mun jarrabe ku ta hanyar kora muku al'amurra na shari'a da kuma hana ku aus al'amurra a ce kar ku yi kaza eh kar kar a yanke zumunta biye da mutun ya bata maka ku yanke da shi sannan kuma kada ku yi keta kada ku yi hasada kada ku yi zalunci kada ku ci hanci da rashawa kada ku ci dukiyar riba kada ku sha giya kada ku yi zina amma ku yi aure kaza ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza to wannan shine jarabawa ta Allah subhanahu wataala kuma daga cikin jarabawar akwai fita akai a game da abokanan yaki abokanan gaba makiya Allah ka dauki takobi ko ka kashe ko a kashe shi ma wannan jarabawa ce Allah ce hatta na alamar mujahidina haka za mu ci gaba da jarraba ku har zuwa lokacin da muka bambance muka tankaɗe tsakanin tsaba da da tsakuwa tsakanin ɗanduma da kabewa to Allah ce za mu tantance masu fita yaƙi almujahidin a nan ana nufin masu ƙarfin imani kasan mutane mutafawitu na fin imani imanin wani ya fi wani imani wani ya fi wani in ɗan ƙasar shekaru wani su fi naka aljin wani ya fi naka ya wuni haka ne wani ya fi da kyawu to haka imani yake imanin wani yana saman naka imanin to Allah ce sai mun tantance mun tabbatar da mun bayyana da masu imani da masu gaskiyar imani da kuma aƙida ingantacciya mutane da suke sunna ta gaske kasa akwai abin da za a yi an yi kakanni kakannin fa da iyaye irin gwagwarmai da aka yi wajen sunna ta tsayu wallahi da yanzu ne kunya za a yi Allah a rama inda a yanzu ne ko wallahi kunya za a yi a ce saboda addini a kama ka a kai ka kwamsariya a liƙe ka a kai ka gidan kwasu akwai wanda fa arba su da matarsu garin nan saboda tafiyar sunna akwai wanda sun yi kwanaki da kwanaki a gidan kwasu saboda tafiyar sunna akwai wanda su da uwayensu aka hada shi uban bai masa magana saboda tafiyar sunna ba abin da bai faru ba garin nan saboda tafiyar sunna to kaga dole sai dole sai Allah ya gwada mutane yo ai ba a banza ba Allah ya jira mutanen maka farkon musulunci aka darbe su da irin wannan jarabawa a ba mutum kashi a duke su a zage su a faɗa musu bakaƙen maganganu nan lokacin ba irin kare da ba ma 'yan izala ba ko a ci ɗan izala ya ɗauko nonon nono ya kama uwa ta ya sai jaka duka an taɓa ɗa jarrabawa ce jarrabawa ce to sai Allah ya tabbatar da masu imani na gaske akan wanda kuma su surutu ne kawai fatar baki ne sai Allah ce wa nabluwa akhbarakum kuma wallahi musu Allah sai mun fitar da ayyukanku sai mun fitar da labaranku sai Allah ya fitar nabluwa nan ai ana nihin Allah zai bayyanar da zai bayyanarwa ya bayyanar da labaran mutane suwaye ke akan addinin gaskiya kuma suwaye munafikai labaran kowa Allah ya sani wadanu aqrabu ilayhi ne min hablil warid jijiya da tafi kowace kusanci gare ka take kai take ta bayan wuyan ka Allah ya kusa da ita ya bi ta kusa da ita da kai mutum yana alaka da Allah ne dan Allah ya san komai ba fa inda zaka koyo Allah subhanahu wataala saboda shi Allah shi ne ya halice ka tun babu ka tun kana maniyi ka zamanto jini ka zamanto tsoka ka zamanto mutum shi Allah yana bibi da kai ya san ka to shi wanda ya san kuma baka koyi masa shi Allah ce wala yunabbiuka bisul khabir ba mai baka labari kuma wanda adda shi shi Allah ya fi kowa sanin mutum to kuma Allah ce sai mun bada labaran ku to kaida ce ta Allah Allah dinga tarawon mutane ƙa'ida ce ta Allah Allah dinga jaraba mutane Allah ce wal nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusati wath thamarat sace wa bashiris sabirin Allah ce wallahi sai mun jarrabe ku da tsoro ababin da zai sa ku firgita tsoro yanzu ba gashi irin abin da ke ta faruwa a wasu sassanin duniya akwai inda mutum ba zai iya kwana ba dole ya zanna gudun hijira da kudin su kuma bai kwana gare su babu ko ba ko akwai akwai garuruwan da da kudin ka baka iya kwana sai dai ka je ka ci kasuwa ka dawo in ka ce za ka kwana ko mutum yana dardar kai ba kauye ba malam akwai mai kudi da nan garin wallahi yana jin tsoron ya kwana waje ba ga wani akwai wanda jin tsoron yake ya kon waje tun yake dole da sai koyi kon waje to shi kan tashi ta kare za a yi durowa kashe sa daga kawai duk da ya sa barbele ya liki kuma daki in ya shiga ya taba ne tsoro Allah ya tsare mu wal ju'i da kuma yuwa Allah ya tarbi al'umma da yuwa wa nafsin min al'amwali kuma tawaya ta dukiya kudi su yi karanci a hannun mutane kuma ga su babu albarka ga kudin sa mutum kana canza jaka goma ba to in ba Allah ya tsare ba in ta yi minti arba'in ta yi ƙoƙari ta ce shi amma da sai mutum ya rike jikabe sai ya sati yana kashe ta in aka baka jika da ka lura da rayu da in aka baka jika to in Allah ya saka ya sati duk abincin gidanku in an yi ƙoƙari an kashe dala 60 an kare to yanzu ba kaga Allah ya cire musu albarki an jarrabawa ce wal'anfus da kuma rayuka a ta mace-mace don da naka ji an ce an mutu don da naka zaka ji da kakin a yi mutuwa ko to sai an jima jima ake ba a mutuwa ba da wadda mutanen ba su da ko bai kaga cikin gari dai kakin kaga an ce an mutu to can ba a rasa ba amma yanzu fa e kullum ne ka duk awa ya gaji an ce an tashi e duk awa sai an tashi idan ka yi gaji an ce ga wata mota ta faɗu mutum kaza sun tashi allah ya ci gansu kawai sai da a sanya maka ‘yan hawaye wallahi ka tafi kuma shi ke na kare da kai wasamara da kuma ayan itace shi kansa akwai jarrabawa ciki doka gari ba kana cin salati sai a ce maka ayi a typhoid ka ce maka sai a ce maka typhoid duk jarrabawa ce malam wallahi duk jarrabawa ce sai Allah ce amma wa bashiris sabiri kai bushara wa masu hakuri ashe rayuwa sai an jarrabe ka haka Allah ya cewa ma kana Allah li yadhara almu'mina ala ma antum alayhi hatta yamida alkhabitha min at-tayyib baiwa ba Allah ya bar mutane haka nan dan dai kawai kun yi imani kawai Allah ya bar ku a zauna kawai kullun shikenan sunna sunna ha sai an jarrabe ka wala Allah ko ta diya Allah ya bar sai kaga Allah ya mutum gashi mutum kammalalle malami cikin al'umma amma diyarsa fita da nuni jarraba jarraba ce kaga dan malam da kwaya yana sha Allah ya tsare mu babban mutum ne cikin gari cikin unguwa amma kuma ɗansa mutumin banza ne yana zina Allah ya tsare mu kaga duka jarabawa ne wani kuma a'a shi ba iya bane ba sa jaraba su ta bangaren mata ce mata sa ta fitinanna azababba musibabba kun gani sai ka ta sa shi gaba ta yi masa faɗa kuma ba abin da ke yi ka ta jin haushi wallahi aikatattun kaushi ba abin da ka iya yi kuma sai kuma yana ba ta haƙuri a cigaba da rayuwa jarabawa ce to shi wani jaraba da aka masa kuma shi in ya gani bai bari sai ya ɗan gusuwa Allah ya tsare Allah ya tsare Allah ya ce alif lam ahsiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanu shikenan kawai dan ka ce kai imani ba a jaraba ka sai Allah ya sanya an yi asara ce ne a ce kaga jarabawa kaza eh abu kaza da ka kake so sai Allah kuma abin da ka fi so Allah ya shirye maka shi kare ta Allah Allah yana jarraba mutum akan abin da bi kauna ne a rayuwa to Allah ya sa mutum jarrabawa sai Allah ya ce aya ta gaba إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول Mm.
وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا Mm.
وسيحبط أعمالهم Allah ce innal ladhina kafaru lalle waya su kafin cewa Allah subhanahu wataala suka yi musun cewa Allah shine ubangijin da ya cancanta abautawa shine ubangijin gaskiya wasaddu an sabilillahi suka kange mutane game da bin Allah subhanahu wataala ko ta hanyar hantar sasuwar musulunci ko kuma ta hanyar su hana shiga musulunci min washaqur rasula suka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da shi annabin Allah ya umarce su kuma suka suka ki imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya nuna musu cewa shi annabin Allah ne kuma a'a washaqur rasul suka yaki manzon Allah sun tabbatar annabin Allah ne na gaskiya min ba'di ma tabayyana lahumul huda bayan shari'a ta bayyana gare su bayan sun gano cewa a littattafan baya wannan shi ne annabin ƙarshen zamani to Allah ce lai ya turo Allah shi'a wallahi duk abin da za su aikata ba zai rage wani abu a cikin mulkin Allah ba shi ne ma'anar lai ya turo Allah shi'a ba za su iya rage wani abu cikin a mulkin Allah subhanahu wa ta'ala ba e duk mulkin mai mulki duk kafircin kafiri bai rage komai cikin addini a cikin cikin mulkin Allah subhanahu wa ta'ala saboda babu wani mutum da yake da wani bangare na duniya tashi ce ko akwai babu wani mutum da yake da kula da yake yake kula da rana babu shi ba wanda yake kula da ruwan sama babu shi ba wanda ya sai rage wani abu cikin mulkin Allah subhanahu wataala da kudin Allah da al'ummar Allah da duk halittar Allah na Allah ne mulkan wata dabira yadda Allah ya ga dama haka yake yi to daga dan ka kafircewa Allah ka ki bin manzon Allah to ba zai rage wani abu cikin mulkin Allah subhanahu wataala ba kai da duk duniya kowa ya kafircewa Allah ya ki bin Allah subhanahu wataala wallahi ba rage Allah da komai ba e ba rage Allah da komai ba shi Allah yana da masu bauta masa dare da rana akwai mala'iku akwai dabbobi akwai halittun da baka ma san su ba suna nan suna bautar Allah subhanahu wataala Allah ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbik walakin la tafqahuna tasbihahu ba wani abu ba ce rayuwa Allah tasbihi yana kadaita Allah subhanahu wataala to ashe kai kai ko ba kai ba ba zai rage Allah subhanahu wataala ba Allah ya ce wasa yuhbitu a'malahum kuma da sannu Allah subhanahu wataala zai tafiyar da ladar aikin su koda sun yi aikin alkhairi to wannan abin da suka kafirce wa Allah da katanya mutane akan bin Allah da kuma yaƙar annabin Allah bayan su gaskiya ta bayyana gare su to Allah zai tafi yadda ladar aikin su ba su da lada a gobe alkiyama Allah subhanahu wataala ya kare mu sai Allah ya ci aya ta gaba يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
Mhm.
ولا تبطلوا أعمالكم Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani Allah ka sanya muna ciki Allah ka arzinta mu da imani Allah kuma ka kashe mu akan imani yace atiullaha huwa Allah da ma'ana ku yi aiki da shari'ar Allah subhanahu wataala cikin duk abin da Allah ya umarce ku wanda Allah ya ce ku yi to ku yi kokarin aikatawa Allah ya ce kai kaza yi gwargwado ayi fattaqullaha masata'tum yi kokari kai gwargwadon hali baiwa mutum ya gane dukkanin aikin alkhairi baki daya amma abin da kake yi kai wasa ka ce sai gobe za ka yi yi kokari kai wa Allah da'a cikin wannan abun shi ne atiullaha yi wa Allah da'a cikin duk abin da Allah ya ce ayi ayi abin da kuma Allah ya ce a bari to ka bari wa atiur rasula kuma kuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'a mai da'a wa manzan Allah shi ne duk abinda manzan Allah ya ce ka yi na umarni kaka tsaya shawara wani ya ce kaza a'a in Allah ya ce da manzansa ba a tsayawa shawara da Allah ya ce da manzansa ayi malam ba a tsaya shawara ka dibe yanzu mutane na ta wasa da abin da Allah ya umarni da manzansa abu nawa ne Allah ya ce mu yi mu kasa yi abu nawa ne manzan Allah ya karanta muka kasa yi ka san mutane yanzu kullum sun fi gane abin da suke da yan dare cikinsa eh yanzu ka dibi annabi muhammad a cikin amalin laili wal laila amalin laili wal al-yawm wal laila ya kasance sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kullun ya dawo akan yin wutiri yana cikin sunnar manzon Allah kuma ya furta sahabbai yin sa sai ga mutum kawai ya ƙi yin wuturi ga duk aswaki ya ƙi ga azumitin da alamis ya ƙi amma kuma za shi kawai girefashi ya ke ta yi kusan girefashi girefashi kawai ya ke ta yi in wannan ta shigo ta hita waka ta hita sai ce maka ai sunna ce ita sunna da ya rike kawai sunnan aure ce amma ta ya fita ta abin nan ba da shi ba ciki ta azumi ba da shi ba ta aswaki ba da shi ba Allah ya rufa mana asiri to sai Allah yake cewa kuma wala tubtilu a'malakum kada ku kuskura ku bata ayyukanku kada ku bata aikinku to me ya ne mutum zai bata aikin sa ko da me mutum zai bata aikin sa malamai sun yi sabani abun fassara wannan kusan zance guda takwas zance farin wala tubtilu a'malakum ay bishirki kada ku bata aikinku ta hanyar yin shirka kada ku kuskura ku hada Allah da wani sai aikin ku aikata shi baci dare kenan ko nabi wala tubtilu a'malakum bi fi'lil kaba'ir kada ku bata aikin ku na alkhairi da aikata manyan zunubai irin zina irin shan giya irin caca irin irin luwadi eh irin cin dukiyar maraye irin kasafi wa bayin Allah nagartattu irin sakin baki mu ta fadin abu mutun ya fada abin da yake so albarkacin bakinsa Allah ta karbi wannan suka ce wala tubtilu a'malakum ay birriya'i was-sum'a kada ku bata aiki ku ta hanyar son a son kunyi ko kuma a ji kunyi abinda za ka yi sai an nuna ka kayi duk wani abu da za a yi sai an nuna ka kayi ko kuma so kake a ce wani ne yi kaza ai mu muka yi kaza to da kuka yi sana sai aka yi ke ko aka yi ba da faru kakin ka fara ana ta yi damu aiko kuma ko baka yi ma akwai masu yi shi ke nan kawai da yinka da bayanka mai ƙara Allah da komai wallahi in kayi kanka amfanin kanka ne wasu ka ce a la tubtilu a'malakum bil ma'asi ta hanyar sabon Allah subhanahu wataala irin ɗan munafici da ɗan ƙarya ƙarya da ɗan saba alƙulla da makamantansu wasu ka ce a la tubtilu a'malakum bit ta'anni ala Allah yawan Allah ta'annanci wasu ka ce a la tubtilu a'malakum binafti ha ba da dukuli fiha kan ku bata aiki ku bayan ka bara kuma ka bari ba a tsata aiki da ka a fara aikin alkhairi daga kuma ka janye ku kakare da kai wannan abu ba suka ce a'a la tubtilu a'malakum bi adami ta'atikum lillahi wa rasulihi kada ku bata aikin ku ta hanyar rishin yi wa Allah da'a da manzon Allah ya ce ai kaza ka ki to wannan abun yana sa aikin kai lalace wasu ka ce a la tubtilu a'malakum bir riddati wal kufr kada ku bata aikinku ta hanyar ridda da kuma kafirci to Allah ya tsare mu da bata ayyukanmu Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Qur'ani yana cikin makil akan yiwo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'a wajibi ne manzo mutun yayin manzon Allah da a cikin duk abin da manzon Allah ya umarta ma amantukum fa'atu minhu mastata'tum wa ma nahaytukum anhu fantahu duk abin da ya umarce mu annabi ce mu aiwata in aka ce annabi ya ce kaza malam kawai ba a shawara وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إن الله يتي أي تباب شاورة إن من ذا الله يتي أي والله باب شاورة شيسا ذم ولا بيا الدنيا شيني مزونا يد من ذا الله يتي مزونا ya cikin abin da ke kwanciyar hankali zaman lafiya ko abin da malamai bisa ga ya mu gwamnati ba cewa in fana son kasar nan ta zauna lafiya da ko musulmi a zauna lafiya a duniya to ya zan cilas dole wajibi wallahi sai an aiki da abin da makan Allah ya karantar ba fa zai yi ba ku ta sabon Allah subhanahu wataala ba ka da mutane tuba kai kai abin da kake so kuma ka ce Allah ba zai daga dama ba ba zai yi ba muddin muna son Allah ya ƙara mana aminci ko da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba fa addu'a kaɗai ba ce mafita rike alkitabu wa sunna ma mafita ne daga lokacin da ka rike littafin Allah da sunnar manzon Allah to wallahi an kare in mutum ya rike littafin Allah da sunnar manzon Allah wallahi babu sauran bata a kansa to Allah subhanahu wataala ya datar da mu wa bi hadha alqadar kifaya wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh